بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن جمعة وندا نتكلم تكين عفوا yammacin juma'a wanda shine yammacin wato goma ga watan sha'aban shekara ta 1441 ala wannan lissafin ba sha ɗaya ne fa yau amma dai an ce najeriya goma ne ko? ɗan ba sha goma daidai da uku ga watan maris shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na goma sha biyar cikin jirgin darussa da muke musu take da ladabi da biyayya wanda muke su daga littafai mabambanta littafi na farko shine littafin kitabul adab wallafar al-imam al-hafiz abubakar ibnu abi shayba wanda ya rasu shekara ta 235 bayan hijira a kafin mu tafi cikin karatu na so ne mana wani dan taliki kankani game da akwai na san mafi yawan ‘yan uwa sun san labarin wani ɗalibinmu ko abokinmu daga cikin ɗalibai a wannan makaranta a wannan aji wanda mun daɗe muna karatu da shi mala abu hakim wanda Allah ya jarabce shi da zama honorable ya ci zaɓe a kan kujerar babansa wanda ya rasu gab da zaɓe kuma aka ɗaura shi ya mai wannan kujera kuma ya ci zaɓe a constituency na federal wanda ake kira da wudil udil garko da gaskiya yayi yayi min magana cewa da Allah a gaya wa ƴan uwa a taya shi da addu'a kuma a sa shi cikin addu'o'i Allah ubangiji ya ya zamgatan sa Allah ya bashi dacewa da shi da sauran duka waɗanda suka ci mukamai na siyasa muna musu addu'a Allah ya ba su gamdakatar Allah ya datar da su babu shakka jarabawa ce kamar yadda na faɗa ba a ce wai wani abun murna ne ko wani abun a zo a gani kamar yadda mutane suke tuntuba abin da ya mashi addu'a Allah ya raba shi lafiya da wannan kujera kuma Allah ya bashi dama yayin abin da zai amfana da al'ummarsa da addininsa kuma ya sauke nauyin da aka daura mishi Allah ya samu dace za mu tashi inda malai yake cewa babu ma ja'a fi tibi wal misk babun da ke bayani akan mustahabbanci da falalar amfani da turare ga magarin turare da kuma wal misk da kuma turaren almiski قال حدثنا وكيع عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي ندرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسك فقال هو أطيب طيبكم وانا إسنادي دمالا يكاو تهنيا وكيع ابن الجراح زوا شعبة بن الحجاج دقى خليد بن جعفر الحنفي دقى تكير جاري الإمام مسلم وانا الترمذي دقى أبو ندرة وانا تابي يكي تشيوا abu sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yadda yana cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci turaren almiski sai ya ce huwa atyabu tibikum shine mafi tsarki a cikin turarukan ku gabaki daya wannan wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi ta dai wannan hanya ta malam Abubakar dan gidan Abu Shayba ya fitar da shi tare da wata kissa gajeruwa mai ban sha'awa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kasance akwai wasu mata guda biyu dogaye da kuma wata ‘yar gajeruwa haka ‘yar dukurkushiya haka to suna mata ɗan renin hankali haka a cikin banon isra'ila to wata rana annabi yake cewa fattakhazat rijlaini min khashabin sai ta yi irin dogon takalmi da mata suke ta ƙara tsayi kenan ko yace wattakhazat khataman min zahabin mughlaqan kuma ta samu zobe na zinariya mai kyau ta saka a hannunta babba ta ci gayu kenan aka ce kuma sannan kuma sun mahashatu bi miskin sannan ta goga mazobanta nan turaren almiski famarat bainahuma annabi ce ta wuce tsakankanin kawayenta nan falan bi arifa ne walla ba su magane ta da malamai masu sharhi suka taukarin su gane me hikimar labarin da annabi ya bayar kamar al'imam al'urtubi abu al'abbas ya ce to labar na iya ɗaukan ma'ana ɗayan biyu ko dai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna irin yadda mata ya kamata su dinga yin kwalliya har su ɓoye wasu aibobi nasu kar su bari kawai haka nan ba sa kwalliya har a gane matsalolinsu ko kuma yadda ya kamata mace ta dinga gogoriwa a cikin kawayenta kada a raina ta yace amma fa in tayi ne da nufin canza halitta to wannan babu kyau ko kuma ya zama su a addinin su ba a hana mata canza halitta ba wata kila haka da ta kawo ihtimalat iri daban-daban to anan ne sai annabi wannan taliki yake cewa saboda shi turaren almiski shine mafi kyan turare amfani da shi yana taimakawa wajen gyara wato abin nan mazharin mutum fitarsa da kamanninsa da makamantansu ina fata mun gano wannan وحدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر قال اطيب طيبكم المسك wannan riwaya al-Imam at-Tirmidhi kenan wanda yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ko kuma Abdullahi dan Umar yana cewa turaren almiski shine mafi kyan turare da kuke amfani da shi wa hadathana waqi'un an Ibrahima ibn Isma'ila an Ubayd maula Salama an Salama annahu kana idza tawadda'a akhadha al-miska famasaha bihi wajhahu wa yadayhi ya kasance idan yayi alola sai ya ɗebi almiski turaren almiski sai ya shafa a fuskarsa da hannayensa wato babu laifi ba har bayan kayi alola kana iya ka shafa turare kuma koda turaren almiski ne baya bata alola malam yace wa haddathana waqi'un an muhammad ibn qais an ash-sha'bi qala kana abdullah ibn ja'far yashaqu almiska thumma yaj'aluhu ala ya fuhi abdullahi dan ja'far ya kasance yana kwalbana shine yashaku ya kwalbano ainihin wato turaren almiski suma yaj'alu ala ya fuhi sannan ya goga akan dokin wuyansa wa haddathana wa ki duk wannan hadisi ne da ma ingantattu wasu wasu su shi kanshi ibn abi shayba ya ruwaito shi a cikin musannaf kamar wancan da muka ji na salama yana cikin mujammat tabarani al-kabir duka hadisi ne tabbatattu ba su da iskali insha Allah وحدثنا وكيع عن ربيع وانا ربيع ابن صبيح كنا عن ابن سيرين قال لا بأس بالمسك للحي والميت باب لي في da mutum mai rai da kuma gawa idan an zo mata sutura babu laifi duka ana iya musu amfani da turaren almiski da wannan bangaren na farko kenan na malamai da suke ganin halascin amfani da turaren almiski akwai kuma wasu malaman da suke ganin karhancin haka kamar yadda zai kawo mana me yasa zamu ji maganar su yace babu man kare halmiska babun da ke bayani akan wasu da suke kyama almisk qala dasana waqi'un an abi zin an abi warradin an ad-dahhak qala almisku maytatun wa damu yace ai shi turaren almiski mushe ne fa da kuma jini to ya aka yi zama haka bunda yake isharar turaren almiski kala biyu akwai almiski wanda ake yin shi daga jinin barewa jinin barewa akwai wanda ake yi daga wannan wata dabba mai kama da damusa da ake ci mata magen juda wata ke yi nata kashi ne ma ita take amma yana yin wannan kanshin yadda ake yi na, na jinin barewa din idan aka samu barewa aka kiwata ta tarika akwai yadda suke yi za a yi mata wani ɗauri a jikin cinyarta ko a kalfatarta ko wani gefe daga gefen jikinta ɗauri irin wanda an yi wa mutum misali sai jini ya taru ko mun gani da za a ɗaure hannunka ya matsa haka kamar za mutum za a ja jinin mutum ko yanda yara suke yin suka ɗaure kaga jini dai tare a wajen ba za a bar shi ya tare har ya kwana ya wuni wani har ya kwanaki sannan sai a zo sai a fasa wurin sai a cire jinin ya riga ya taru wani ma ya yi baki wani ma ya daskare sai kuma a je a yi mata jinya ita dabba to wannan jinin da aka cire shi ne ake sarrafawa ya zama turara da aka sai wasu malamai suka kyamace shi saboda hanyar da ake samu da shi jini ne ko ba jini ne ba masfuhin ba jini ne ta wannan irin yanayi don haka kuma itibarin shi mait shine saboda an yanke shi daga jikin dabba mai rai da abin da aka cire daga jikin wata dabba mai rai shari'a tana kallon shi a matsayin menene ne a matsayin mushe maita ne ko da aka sai waɗannan malamai suka kyamaci turaren almiski kazi dalilinsu wa haddasana waqi'un an sufyan al-laythin an mujahidin annahu kariha an yaj'al al-miska fil mushaf yace to shine kuma dai yayin yana kyamar wato mutun ya dinga shafa turaren almiski a jikin alqur'anin sa ko za a yi wani amfani da shi to banda alqur'ani saboda wannan ɗabi'ar da ake yi wajen tattara shi wa haddathana waqi'un an rabi' qala an al-hasan annahu kana yakrahu al-misk lil-hayy wal-mayyit yana kyaman al-miski ga mai rai ko matacce malaman da suka ce halas ne suka ce a'a wannan kamar da yake cikin littafin Imam an-Nawawi sharhin Muslim suka ce ai babu komai ana ilhaƙin shi ne da abubuwa iri biyu abu na farko shi ne da ƙwai kaga ƙwai yana fita ne daga cikin dabba mai rai ƙwan kaza ƙwan agwagwa ƙwan jimina ƙwan tsuntsu amma kuma babu ne taɓa haramta shi ana ci ana sarrafa shi kala daban-daban haka nan kuma ana ilhaƙin shi ne da nono nono da ake tatsa a jikin saniya ko raƙuma ko akuya shi ma abinci ne mai tsafta mai rai da lafiya ba wanda taɓa haramta shi tare da cewa an fitar da shi ne daga jikin abu mai rai da aka shi ma turaren almiski tun da babu wani nassi da ya haramta shi to ana iya ɗaukar shi a bisa wannan asalin kuma da haka ake amfani da shi ba a ganin haramcinsa waɗanda suka kyamata sun kyamata ne don nasu ainihin fahimta babu ma ja'a fi ma kuriha min almabiti ala satsahin ghaira muhajjarin babun da ke bayani akan abin da aka kyamata na kwana akan wani farfajiyar rufin gida wanda ba yi da wani makarai kamar ka kwana a saman dakin ko saman abin nan rufin kwano kamar yadda saman masallacin nan kawai don ana zafi sai ka je ka baje a kai ka kwana to makaruhi ko mun gane saman ɗaki ko saman wani gini ko saman wata hasumiya ko hostel saboda kawai kana so ka sha iska sai ka je kwanta a sama to makaruhi ne wannan a shari'a قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عمران بن مسلم عن علي بن عمارة قال جاء أبو أيوب فراد فأراد أن يبيت على سطح لنا أحلت أجلها أبو أيوب الأنصاري يزو جدنسو يناسو يقوانا أسمن ونطلاكي wanda yake ainihin ajlaha wanda babu wani makari ba wata katanga ko wani gini da ya kare shi faqala sai aka ce mishi kittu an abita laylata la zimmatani sai yake cewa Allah ya so ni na kusa yau in kwana a wurin daban da wata kariya da na kwana tsirara cikin rashin kariya wato yi tuna hadisin da annabi hana haka qala hadathana marwan ibn muawiya an al-ala ibn abd al-karim qala sa'altu mujahidan an ar-rajuli yanamu fawqa as-sathi laysa alayhi ha'itun fa qala mujahidun inma qila dhaka liman saqata famata ya ce an tambaye shi game da wai da gaske ne makaruhi ne babu kyau mutum ya kwana akan saman rufin wani gida kamar dakin haka ko mai sunan shi soro sai mujahid ya ce e an hana ne ga wanda ake tsoron zai iya juyawa ya faɗo ya mutu aji dalilin hana in gaje ka baje a sama babu wani gini da ya kare gefen sama kawai shimfaɗaɗɗen dakin ne ko ko soro idan kai juyi daya biyu da next kawai zaka ji ka kasa ne idan kaji ana marar buka to karka je ka halaka kanka shi za aka hana da haka wasu malamai su gani da akwai kariya kamar irin wasu ginin zaka ga an gina an bar rufin sama amma kuma an ja bulo cost ɗaya biyu wanda zai hana mutum faduwa da suna ganin babu laifi amma baya ga wannan akwai wasu illoli akwai yawan iska ko yiwu wani dabba mai cutarwa ya zo ya tarar da kai kamar kunama ko maciji ko makamantarsu da haka ba abin so ba ne mafi karanci a ce khilaful aulari ina fata mu gane wani wannan riwaya al-imamul bukhari ya fitar da ita a cikin adabul mufrad babu ma ja'a fi silatir rajuli man kana abuhu yasir babu da ke bayani akan mutum ya dinga sada zumuncin wanda babanka ya kasance yana sada zumunci da shi sanda babanka yake raye yana sada zumunci da suwa da suwa ne abokansa da ƴan uwansa da abokan sana'arsa to bayan ya rasu yana daga cikin ladubba mai kyau kai ka ci gaba da sadar da wannan zumunci qala hadathana waqi'un an abi amr ibn alqama an ibn abi husayn qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqta'u man kana abuka yasil la taqta man kana abuka yasil yatfa bidhalika nuruk inna wuddaka wudda abika yace karka yanke zumuntar da babanka ya kasance yana sadarwa idan kai haka zaka yanke hasken da Allah yake baka zaka yanke falalar Allah lallai abokan zumuncin babanka abokan zumuncin ka ne waɗanda babanka yake zumunci da su to kai kokari ka ci gaba da sada zumunci da su قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هارون ابن عنترة عن عون ابن عبيد عبد الله قال قال عبد الله عبد الله دم مسعود يتي سلما كان أبوك يواصل فإن صلة الرجل في قبره أن يصل من كان أبوه يواصل yace ka sadar da zumuncin da babanka yake sadarwa domin abinda zai sadar maka da lada abinda zai baka haske a kabarinka shine ka dinga sada zumuncin da babanka yake sadarwa wancan na farko riwaya tana cikin sayyid muslim daga Abdullahi dan Umar wannan da biyu yana cikin littafin sunan na Abu Dawuda da kuma al-Adab al-Mufrad na al-Imam al-Bukhari wa haddathana Affan qala haddathana Hammad ibn Salama an Thabit an Bilal an abihi qala inna min silati ar-rajuli abahu an yasila ikhwanahu alladhina kana yasiluhu yana daga cikin sada zumuncin mahaifinka bayan ya rasu ka ci gaba da sada zumuncin abokansa da ƴan uwansa da yake zumunci da su yace qala hammadu hammadu yace ahsibuhu an abi musa ina tsammanin wannan hadisin daga abu musa ne kila li hammad bilal ibn abi burda wannan da kace an bilalin shin kana nufin bilal dan gidan abi burda qala na'am yace shi wannan ma yana cikin littafin al-adab al-mufrad na imam al-bukhari wa haddathana ibn umayr qala haddathana hisham hisham ibn urwa an abihi qala maktubun fi at-taurati ahbib habibaka wa habiba abika yazo a cikin at-taura umarni cewa ka kaunaci mai kaunarka kuma ka kaunaci masu kaunar mahaifinka wa haddathana al-fadl ibn dukayn qala haddathana ibn al-qasim qala haddathana usayd ibn ibn ali mawla abi usayd an abihi annahu sami'a aba usayd qala wannan isnadin akwai mutum ga yanan da aka ce ibn al-qasim wani jikan wancan da mala'iku suka suka mishi wanka ne mai sunan shi ma hamdala ko wannan sunan shi abdurrahman ibn sulaiman kakansa ne kakan mahaifinsa shine hamdalatul ansari wannan da mala'iku suka mishi wanka saboda ya je jihadi da zanaba to da haka sai ake ce mishi ibn al-ghasib shi kuma yace hadasana usayd ibn ali maula abi usayd an abihi annahu sami'a aba usayd qala bainama ana jalisun inda annabi sallallahu alaihi wasallam ina zaune tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace atahu rajulun min bani salama sai wani mutum dan kabilar banu salama sai ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah hal baqiya min birri abawi abawayya shay'un ba'da mautihima abarruhuma bihi shin akwai wani abu da ya saura da zan dinga ma iyayena biyayya da shi bayan mutuwarsu qala sai ya ce na'am kware kuwa khisalun arba'u akwai abubuwa guda hudu da zaka ci gaba da sadar da zumuncin iyayenka da biyayya gare su bayan sun mutu addu'a lahuma zaka dinga musu addu'a ka dinga neman musu falala Allah ka dinga neman musu rahama Allah ka dinga neman musu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine addu'a lahuma wal istighfaru lahuma ka dinga roƙon Allah ya gafarta musu wa infazu wa'adihima sannan ka cika alkawarin da suka yi alkawarin aure alkawarin ciniki alkawarin kyauta alkawarin zumunta alkawarin kasuwanci duk wani alkawari da mahaifinka yayi wajibi da akan ka cika shi wasilatul rahimin lati la rahima illa min qibalihima da kuma sada zumuncin da kai ba dangantaka ka bace dangantaka sin abokai abokan kasuwanci abokan hulɗar su makwabta wanda suka yi zama mutunci da su wanda suka yi aiki tare waɗanda baka da wata alaka da su sai alakar iyayenka da su wanda yana cikin abin da wajibi ne a sanar da shi na zumunta da haka jama'a sai a gyara wannan yana cikin littafin al'adabul mufrad na Imam Bukhari babu ma ja'a fi ibtida'i ahli shirki bis salam babin da yazo akan ina hukuncin farawa mushriki kafiri sallama yanzu ba wai amsa sallama shi ba fara mushi sallama قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني وشرهبيل ابن مسلم عن أبي أمامة أنه كان لا يمر بمسلم ولا يهودي ولا نصراني إلا بدأهم بالسلام صحابي أبو آآ آآ أمامة الباهي ya kasance baya wucewa ta gaban wani mutum musulmi ne ko ba yahudi ko kirista sai ya ce mishi assalamu alaikum wa rahmatullah yana farawa kowa sallama baya warewa ɗaya kenan ko cikin sahabbai وحدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن عجلان أن عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وفضالة بن عبيد كانوا يبتدئون أهل الشرك بالسلام كجو الصحابة أبو آه ابن مسعود أبو الدرداء da Fudala dukkanin sun kasance suna mene suna fara ma arna kafirai su ce musu assalamu alaikum wa rahmatullah sahabi hudu kenan yau za a kwance wani zafin kai a nan kenan go ko ya za a kare da wannan karatun وحدثنا عبد الوهاب الثقفي عن شعيب بن الحبحاب الأزدي كان أبو صالح ده كسكين ماذا جنب بخاري ده مسلم والله قال يتي كنت مع علي ابن عبد الله الباكر ونجي كان سيدنا علي علي بن عبد الله الباكر فمر علينا يهودي أو نصراني عليه كارة من طعام فسلم عليه علي sai ga wani kirista ko bai hude ya wuce ta gabanmu yana ɗauke da wani kwando cike da abinci sai Aliyu sai mai sallama qala fa qala shu'aibun sai shu'aib ibn al-habhab sai yace fa qultu law nace innahu yahudiyyun aw nasraniyyun ce Allah ga ta malam wannan fa ba yahude ne ko kirista ba ba fa musulmi bane fa qara'a akhir surati az-zukhruf kawai sai fadin Allah wa qilihi ya rabbi inna ha'ula'i qaumun la yu'minun Allah yace fasfa anhum wa qul salam fasaufa ya alamun sai za mashi wannan aya wakilihi kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kai ƙara shine ma'anar wakilihi ya kai ƙara wurin Allah cewa ya rabbi inna haula'i qaumun la ya'lamu ya Allah ubangiji waɗannan mutane sun ki sun ki gane gaskiya sai Allah ya ce mishi fasfa anhum ka kauda kai daga barinsu wa qul salam ka ce salamun ka ce salamun fasaufa ya alamu da sannu za su sani wato Allah ya musu kashe dike ne musu gatse to fa wa salamun din nan shine wasu cikin magabata cikin sahabban tabi'ai suka kalli ma'anar shi cewa a faɗi salamun ayi musu sallama domin ai sallama addu'a ce assalamu alayka ina roƙon Allah ya sa aminci ya tabbata a gare ka in Allah ya karba addu'a ta ka sai su musulunta fasara da suka yi kenan baya ga wannan ga wani ma Abdullahi dan Masud ila yau wa hadathana Yahya ibn Yaman an Muhammad ibn Azlan an Abi Isa qala qala Abdullahi inna min ra'si tawadu'i yana daga cikin tushen kankan da kai an tarda biduni min al-majlis ka yadda ka zauna a inda ka samu a majalis ba sai ka zo gaba ba ba sai an baka high table ba ba sai an baka waje na musamman ba da ka gani ka zauna wurin wa'azi ne wurin fira ne wurin mitin ne wurin jana'iza ne karka ce wai kai na musamman ne sai an baka guri inda kake so wa an tabda bis salami mallakita yace kuma duk wanda ka gani kawai ka mai sallama ba ruwanka da tunanin musulmi ne ko kirista dan jam'iyyar ku ne ko ba dan jam'iyyar ku ba dan garin ku ne ko ba dan garin ku ba dan kabila ku ne duk wanda ka gani ka fara mai da sallama haka nan ya zo a daga wannan sarkin umar dan abdulaziz Allah ya kara masa rahama shi ma ya kasance an tambaye shi yake cewa ma ara ba'san an nabtadi'ahum bis salami ni bana ganin kuskure mu fara yi musu sallama haka nan akwai wani tabi'i asad ibn wada shi ma an ce ya kasance yakan fita daga gidansa yana yawo duk inda ya ga kirista ko bai hude ko mushriki sai ya mai sallama ibn abi hatimin ya kawo wannan a cikin tafsirinsa al-imamu ibn kathirin da yake magana akan wato wata mas'ala ta wannan a cikin tafsirinsa sai yake cewa wa hadha min garibin nuqul wannan karatun yana daga cikin karatu masu ban mamaki sai yake cewa qultu ni dai ibnu kathirin ina cewa wa qad thabata fi sunnati la tabda'u al-yahuda wan nasara bis salam kar ku fara ma Yahudawa da Kiristoci da sallama sannan ku tunkuɗe su zuwa gefen hanya wannan na cikin Bukhari da Muslim da ka sai zama tarka-tarka shin wannan tattaruwan malamai cikin magabata sahabbai da tabi'ai ba su san hadisin nan bane ko ko ba haka suka fahimci shi ba me ma'ana hadisin da ka sai malamai suka rubu kusan gida biyu zuwa uku wajen fassara hadisin wasu suka takaita akan cewa suna ganin aiki da wancan umumin da sahabban nan suka yi fasfa anhum wa qul salam saboda basu ji wannan wato hadisin bane saka shine uzurin su wasu suka ce a'a waccan ayar da ta zuwa wannan hadisin da zai ce ka ai musu sallama yana magana akan yahudawa da kiristoci abokan yaƙi waɗanda suke ahalul harbi da aka ci aka ce ma a ture su gefen hanya amma ahalus sulhi wal mudahana abin wal wal muhadana wanda aka yi sulhu da su ko wanda suka yarda su zauna ƙarshen gwamnatin musulunci ana ba suna ba da jizya to wannan ba a yi musu waccan mu'amalan ta kin yi musu sallama irin su ne waɗannan waɗanda sahabbanan tabi'ai suke ganin ya kamata musu sallama wannan ita ce fasara mafi ƙarfi wasu kuma suka ce a a yi watsi kawai da waɗannan maganganun a ɗauka wasu shawar ne a yi riko da doron hadisin wannan magana ce gaskiya mai rauni ta ma da haka za a raba su ne ko dai a ce to wanda baka san wani iri bane shi zaka aishe shi a matsayin musulmi wanda ka san shi waye idan ba musulmi bane idan yana daga cikin ahlus sulhi wanda aka yi sulhu da su ko wanda suke bada jizya to wannan sune irin su ne babu laifi dan an fara musu da sallama amma wanda suke kafaran kafircin yaki wanda ake fada da su sune hadisi yake magana akan su cewa su ba a yi musu sallama wallahu alam haka dai malamai suke ta a tattaunawa game da wannan wannan kaga akalla kamar yadda nace zai rage maka wani zafin kai dan an yi karatu a baya ma akan cewa ana ana amsa sallama sai idan sun fara yana cikin ibnu kathir shi kanshi ya kawo amma za ka ga da mutane suna ganin kai ba zai yiwu ba to kaji ana ma fara musu ta kama ta wallahu a'lam sai mu tsallaka littafi na biyu littafin makarimul akhlaqi na limamu ibnu abid dunya wanda ya rasu a shekara ta 281 zamu tashi inda yake cewa ifini min 40 wato ya dauko daga cikin nassan hadisin ne kamar da zamu ji cewa ka raba ni da abu hudu ka yafe mini ko karka takura min akan abu hudu قال حدثني أبي رحمه الله قال أخبرني بعض أصحابنا قال كان عبد الملك بن مروان إذ دخل عليه رجل من أفق من الآفاق قال قال ائفني من أربعين عبد الملك بن مروان سركن النبي أمية idan mutum ya shigo wurinsa kafin ya yi magana sai ce to zan maka ka'ida don Allah kar kai min ɗaya daga cikin ababe guda hudun nan wa qul ba'ada ba'adu ma shi'ita in dai ka yafe min wannan abubuwan to duk abin da gara maka fara na farko ya ce la la tukadzibni kar ka zo kai ka ƙaryata ni la tukadzibni ka ƙaryata ni fa innal makdhuba la ra'aya lahu wanda di yazo ya zama abin ƙaryatawa to babu bai da wani ta cewa ana iya kuma karanta shi a ce la la takdhibni karka mun ƙarya wato karka faɗi ƙarya a cikin maganarka ko mun gane in kai ƙarya na gane ƙarya kake ba zan saurari maganarka ba wala tujibni fi ma la as'aluka an karka je garin surutu ka bani amsar abin da ban tambaye ka ba fa inna fil ladhi as'aluka anhu shughlan amma siwahu abin da nake tambayar ka ya isa ba sai ka shiga abin da ban tambaye ka ba wala tatruni karka dinga ziga ni kana mini kirari fa inni a'lamu bi nafsi minka na fi ka sanin kaina kakkai ta ziga na fi ka sanin kaina wala tahmilni ala ra'iya fa inni ila ma'adilati wa ra'afati ahwaju karka ziga ni ka faɗi abin da zai sa nayi wata mugunta ko ka ce wani ya kamata a ci mutuncin shi ko wani ya kamata a nuna mishi an fi karfin shi ya ce na fi bukata zuwa ga adalci na da tausayina fiye da zigar da za ta sa zuciyata ta hauhawa ta yi mugunta wannan suna daga cikin halaye waɗanda ya kamata shugaba ya kiyaye su wato ya kiyaye karɓan ƙarya daga gun masu zuwa gurin shi sannan ya kiyaye wato a surutu wanda bai da ma'ana ya kuma kiyaye abin da ya shafi jin ziga a wajen ‘yan ziga shi ne za su musu ne masu mushi yabo wanda su ganna mishi aishi bai da matsala duk abin da yake daidai ne ai ana ta yaban shi ma ai ana ganin ma tun da tun zamanin halifobi ba sake mutum irin shi wajen adalci ba ai ta ziga shi har ya lalace sannan kuma kar ya yadda a ziga shi akan ya cutar da a kawo mishi gulman na ƙasa da shi wanda ta bayi zuwa ga cutar da su قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا مروان بن معاويه عن مجمع ابن يحيى الانصاري عن منصور بن المعتمر قال اغون اسنادي ne akwai inkitai don mansur bin mutumir ba sahabi bane yace kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la taharru as-sidqa ku dinga kintatan gaskiya fa in wa in ra'aytum anna fihi al-halaka koda gaskiyan nan za ta halaka ku fa inna fihi an-najat lalle akwai tsira wajtanibul kadhiba ku guji ƙarya wa in ra'aytum anna fihi an-najata koda kun ga tsira a cikin ƙaryan fa inna fihi al-halaka lalle a cikin ƙarya akwai halaka wannan isnadi ne da'ifi saboda yanki bayin da ke cikin sa kamar shi ma wancan da farkon shi ma akwai akwai akwai jahala a cikin sa malam yace asbabul wusuli ila kamalil iman sababan da ke sa bawa ya kai ga cikar imani قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا روح روح بن عبادة أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة أم منصور أخبرنا منصور ابن أذين أم مكفول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قاقا نفرق أوكي منصور ابن أذين وانا مجهولين في عدد المجهولين سنة مكفول لم يلقى أبا هريرة لأنك جنشي واتو babu itisali tsakankanin su yace annabi ya ce la yu'minu al-abdul imana kullahu bawa bai samun cikakken imani hatta yu'sira sidika har sai ya fifita gaskiya wa hatta yatruka al-kadhiba har sai ya bakariya fil muzahati a cikin ma zolaya wal mira'i da cikin musu wayin kana sadiqan koda kuwa gaskiya yake faɗa قال أخبرنا قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم أخبرني روح ابن القاسم عن إبراهيم بن ميسرة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان من خلق أنقص عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب باب وتنبيئة wanda sahabbai suke ganin ta matsayin lalacewa suke ganin ta matsayin mummunan hali abin Allah wadarai kamar ƙarya guji wannan jama'a wa ma alima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min shay'in minhu min ahad annabi bai taba sanin cewa wani yana yin ƙarya ya kama shi da ƙarya a shede shi da ƙarya fa yakhruju lahu min nafsihi face sai annabi ya ci gaba da ganin ka matsayin mutumin banza hatta ya alama an kad a hadatha tawbatan sai ya tabbatar ka tuba duk in ka bari annabi ya kama ka da labarin cewa wane yana yin ƙarya ko ya taɓa yin ƙarya ko a ɗabi'a shi akwai ƙarya shikenan mutuncinka ya gama zubewa a idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ƙara ganin mutuncinka ko ya lissafa ka cikin masu gaskiya ko a wata hudda kirki da kai ba hatta ya alama an kad a hadata taubatar sai ya tabbatar cewa kayi tuba dan Allah zama wannan yana da hadari kwarai da gaske kuma wannan isnadi ne sahihi wannan ce ɗabi'ar sahabbai haka manzo Allah sallallahu alaihi ya koya musu wannan tarbiyyar jama'a ku duba ku yadda mu muke ganin ƙarya ba komai bace malami ya ƙarya dalibin ilimi ya ƙarya dan siyasa ya ƙarya shugaba ya ƙarya yara ƙanana kaga suna ƙarya kar sun suka koya mala yara islamiyya a makarantar boko a gida kaji suna zabga ƙarya karasa ya aka yi ƙarya ta shiga cikin kalca ɗinmu is very unfortunate har ba maganin muninta ba maganin cewa babbar musiba ce kabira ce Allah ka tsare قال حدثنا اسماعيل بن خالد قال اخبرنا يعلى ابن الاشدق wannan isnadin mawdu'i ne saboda wannan ya'la ibn al-ashdaq al-imam al-bukhari ya ce la yuktabu hadithu hakanan ibn hibban yana cewa wada'u lahu ahaditha fa haddatha biha wa lam yadri irin malami ne haka mara inganci sai aka kera hadisai aka zuba cikin hadisansa na ƙarya ya ta bada su ba tare da ya sani ba bayan ibn mace hadisansa da aka dinda ka ganshi ya alabul ashdaq fa alam anna al isnada halikun wa dha'ifun jiddan yace akhbarana abdullahi ibn zarad qala qala abu abu dardai yace abu dardai yana cewa ya rasulullah hal yakdhibu al mu'min qala la لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر من حدث فكذب yace mumini na iya zama yayi ƙarya annabi ya ce sam bai yin ƙarya duk wanda ya iman da Allah ran tashar kiyama baya iya yin ƙarya ƙarya ta fi ƙarfin ta zo a bakinsa ta yi kaɗan da ta zo a bakinsa amma dai isnadi ne mai rauni ƙwarai da gaske ayatul imani itharu sidiki daga cikin alamar imani akwai fifita gaskiya قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الباهلي الصواف قال أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي السهمي قال أخبرنا حجاج بن فرافسة قال كان رجلان يتبايعان عند عبد الله بن عمر wasu mutane guda biyu a gaban Abdullahi dan Umar suna ciniki ana ana ana tayi ana rage ana kai fa kana ahaduhuma yukthur hilfa daya daga cikin su yana yawaita rantsuwa wallahi bazan siyar ba wallahi yafi haka ni ma a wajena wallahi an taya ma jiya kaza ban sayar ba fa marra alaihi ma rajulun sai wani zai wuce fa qama alaihi ma sai ya tsaya inda suke fa qala lil ladhi yukthiru al hilfa wannan ustadu da ya tsaya sai ya ce ma mai yawan rantsuwan nan ya abdullahi taqillaha wala tukthir al hilfa fa innahu la yazidu fi rizqika ce wane bawon Allah ka ji tsoron Allah ka daina yawan rantsar-rantsar akan kasuwanci wannan rantsuwa ba za ta ƙara arzikinka ba wa in halafta wala yanqusu min rizqika wa in lam tahlif in baka rantse ba zai rage arzikinka ba qala sai mutum ne yace in bilima yani ka malam ba ruwanka kai tafiye ka kawai ba ruwanka da harkar ba ga mutane suke ba su san wa'azi ina ruwanka eh waye ga yace ka za ku na mana kafin mu sanin Allah ne shikenan qala sai yace inna ha inna za ma ya anini sai mutum yace ai wannan yana cikin abin da ya shafi ni yi domin an ce na ga munkari na gyara falamma akhadha liyansarifa alhuma duk da haka ya juya zai tafi abin shi qala sai ya kara musu da wa'azi yace ilam anna min ayatil imani an tu'thira as-sidqa haythu yadurruka alal kadhibi haythu yanfa'uka ka sani ya kai bawan Allah yana daga cikin alamar imani ka gabatar da gaskiya koda zaka cutu zaka cutu sannan kai watsi da ƙarya ko da ba ta amfane ka wa Allah ya kuna fi ƙaunika fadlun ala amalika wata alama kuma ta imani shi ne kada maganar ka ta zarce aikinka kullum kana faɗa babu aikatawa ya ce wahazaril kadiba fi hadisi ghairika ka ji tsoron yin ƙarya wajen ba da labarin waninka sun man sarrafa sai mutumin ya juya ya tafi faƙala abdullahi ibn umar da ahadin rajulaini sai abdullahi umar ya ce ma waɗannan mutanen cikinsu ilhaqhu yi sauri ka riske shi fastaktibhu haula'il kalimat ka ce maimaita maka wannan zancen ka rubuta shi saboda muhimmancin magana faqama fa adrakahu sai mutumin ya miƙe sai bi shi ya riske shi faqala uktubni haula'il kalimati rahimakallah alga ta malan ka taimaka ka maimaita min wannan zance rubuta qala ma yuqaddiru Allahu min amrin yakun yace ba komai haka Allah ya nufa qala fa aadahunna alayhi hatta hafizahunna ya maimaita mishi har ya haddace thumma masha ma'ahu hatta idza wada rijlai fi masjidi faqadahu sanan suka ci tafiya yana zuwa yana sako kafar shi shiga masallaci kawai sai ya bace aka neme shi aka rasa kamar aljini qala yace fa ka annahum kanu yarawna annahu al-khadiru au Ilyas alaihi wassalam sai aka ce ana ganin wannan ko dai annabi halliru ko wani halliru bisa sabanin malamai ko kuma annabi Ilyas dan dukkanin su suna raye kuma an ce suna zagayawa ai wannan karta a can baya ko da saban da malamai suka akan halira duniya ko baya al-imam ibnu hajr ya da littafi musamman zaharun nadar fi naba'il khadir wanda a cikin shakar kata kan cewa wannan wali ya rasu wallahu alam akwai maganganu da yawa akai suna da tsayin kuma fatul bari zaka gansu da wancan littafin wasu an ce an taba ganin shi ma a makka yana zuwa ya dawaki ya umara ya aikin haji ayi tahajjudi da shi da sauransu da sauransu wallahu ta'ala alam an ce ya sha wani abu da yake cewa ma'ul hayat zai ya kasa mutuwa قال حدثنا زين زين الحديث الصدق wato gaskiya tana tana kulliya gazanci oke kafin nan ga wani isnadi kala hadathana ahmad ibn ibrahim kala akhbarana abu dawud an shu'ba akhbarani umar ibn abi hafsa sami'a min aba miljaz yaqulu qala rajulun liqaumihi alaykum bis-sidqi fa innahu najatu ina horanku da gaskiya dan gaskiya tana tsiratar da mutum wannan isnadi ne sahihi wancan ma da muka wuce shi ma hasan قال حدثنا عبد العزيز بن بحر قال اخبرنا ابو عقيل ام محمد بن نعيم مولى عمر بن الخطاب wannan isnadi ne musalsalun bi du'afa عبد العزيز ibn بحر da'ifi ne sannan baya ga shi wannan Muhammad ibn Nu'aymin majhuli ne ba a san shi ba haka Muhammad ibn Umar shi ma yana da abin ga duka waɗannan suna da rauni Muhammad ibn Umar ibn Ali ibn Abi Talib shi ma majhuli ne ba a san shi ba riwayatihi riwayatuhu an Ali mursala shi ne yake cewa daga Ali dan Abu Talib annahu kala Ali yana cewa Zainul Hadith Siddiq وأعظم الخطايا عند الله عز وجل اللسان الكذوب yace abin da ke kyautata zance ya mushi kwalliya shine fadin gaskiya mafi girman zunubi a wurin Allah shine makaryacin halshe wa sharrul azila azilatu ahadukum nafsuhu inda al-maut wato yace mafi mafi sharrin wato tangarda da mutum zai samu shine mutum ya samu tangarda ya cika ba da imani wa sharrun nadamati nadamatu yawmil qiyama mafi sharrin nadama tace nadama da mutum da ranar alkiyama ranar da bata da amfani Allah ka tsare wa da sana Dawud ibn Rashid qala akhbarana Ali ibn Hashim qala sami'tu al-a'masha zakarahu an abi ishaqa am mus'ab ibn sa'd an abi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala ala kulli khallatin yutba'u aw yutwa almu'minu illa alkhiyana walkadhib ce duk wata dabi'a da ka gani bawa yana yi zaka tarar dabi'a ce da haka Allah ya halice shi in banda guda biyu sune ha'inci da ƙarya wato zai iya canza su ya koma mai gaskiya mai rukun amana wannan ma isnadi ne mai rauni saboda ainihin a cikin sa akwai abin nan an ana ta amash da kuma raunin da an ana ta abu ishaqa wanda dukan su mudallisai ne qala dasana ali ibn al-ja'd qala akhbarani nasr ibn tarif al-bahili qala akhbarana abu ibn maisara an ubayd ibn sa'id an aisha qalat ma kana min khuliqin ashadd inda ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-kadhib babu dabi'ar da sabai suke kyama kamar ƙarya yace walaqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yattali ala ar-rajuli min ashabi ala al-kadhibi fama yanhalu min sadrihi hatta ya'lama annahu qad ahdatha lillahi minha tauba irin wancan da muka jini idan annabi ya ga wani ya taba yin ƙarya zai dinga kallon shi a matsayin mutum mara kirki mara daraja har sai ya tabbata ya tuba tuba ta gaskiya قال حدثني عبد الله بن أيوب قال حدثني عبد الرحيم بن هارون أبو هشام الغساني أنا عبد العزيز wannan ba isnadi ne zaifi kwarai da gaske eh abu an an an Abdul Aziz Al-Ghassani an Abdul Aziz ibn Abi Warrad an Nafi'in daga daga Nafi' Abdul Abdurrahim ibn Harun an ce shine matsalar isnadin daga Abdullahi dan Umar annal abd yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal abd la yakdhibu al-kidba fayataba'adu minhu al-malak milan aw milayn mimma ja'a idan bawa ya kwantsama wata ƙarya mala'ikan da ke gadin shi ma sai ya ruga da gudu ya tafiya mashi saboda tsananin ƙarya mil ɗaya ko biyu kala da sana amadu bin ibrahim kala da sana rahu bin ubada an malik ibn safwan ibn sulaimin kala kila ya rasulallah ayyakunu mu'minu jabanan aka ce ya manzan allah mumini zai iya zama rago kala na'am akwai mumini rago kila ayyakunu mu'minu bakhilan akwai mumini marowaci kala na'am nabi ya ce kwarai kuwa kila aka ce a yakunul mu'minu kazzaban to kasurgun makaryaci ba mumini kuma amma a ce makaryaci na gaya wa sarki kala la nabi ce ba shi wa sai wannan ma isnadin shi yana da rauni akwai irsali a ciki akwai kuma rauni ga ɗaya daga cikin mazajen wanda yake majhuli wallahu a'lam قال حدثنا احمد بن جميل قال اخبرنا المؤتمر بن سليمان عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن موسى بن شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل في كذبة النبي يا ميدا شهادة ونمتن سبودة كريا شما ونن ضعيفي نسبودة أكوي إرسالي موسى بن شيبة باسابي بني وحدثنا عمر بن إبراهيم قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس يعني بن يزيد عن أبي شداد عن مجاهد أن أسماء بنت أميس مكيا جماعة ونن إسناد شما ينا إشكالية asalin hadisi yana cikin musulmi ba ma bai wani hanbal da littafin sunan abi dawuda hadisi ne mashhuri da mun san shi za mu ji shi amma isnadin na da matsala saboda na farko tukunna akwai wannan abu shaddad an mujahid wanda wannan mai rauni ne wannan abu shaddad din sannan yana da bayi da riwaya tabbatacciya daga ainihin wato mujahid sannan cewa da aka yi asma'u bintu umaisin wannan ma wata nakara ce domin kissar da ake bada labari a cikin isnadin ta faru ne alhalin asma'u yar umais tana habasha wajen hijira ba zai yi a ce ita bace da aka zaga shekul albani ya fitar da wannan hadisin a cikin abba'ifa a cikin lamba hadisi na 2395 ba da shafir ba da 95 ya fitar da shi sannan al'imamul iraki ya sauwaba cewa sai dai a ce asma'u yar yazida yar sakan kamar yadda ga shekul albani din ya kawo a cikin littafin al'adabu zifaf adabu zifaf fi sunatul mutahara shine hadisin cewa kuntu sahibata aishata rahimahallahu ta'ala allati wahabatha wa wa adkhaltuha ala nabi sallallahu alaihi wasallam tace ni ce matar da na kai aisha gidan miji irin tsohuwa mai raka amarya din nan ni naje nayi presenting dinta ga mai gidanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace wa adkhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallama wa ma'i niswatun tare da ni akwai wasu tattaruwan mata tare da mata muka raka ta qalat tace fa wallahi ma wajadna indahu qiran illa qadhan wallahi bamu samu abincin tarban baki da aka saba za a rako amarya za a dafa abinci a tarbi baki babu wannan dan manzo Allah talaka ne babu shi da duniya yace mali walid duniya kaga yanzu ne sai sai sai su mai da amarya su ce baka shirya ba in ka shirya ne sai ka kawo mai ta to aka zo tace in banda wani kofi ko wata ƙwariya min labanin wanda ke ɗauke da nono fashariba minhu manzala sai islama ya ɗauka ya sha thumma nawalahu aishata rahimahallahu sannan ya miƙa wa amaryar tashi sayyidina aisha radiyallahu anha qalat tace fastahayatil jariya sai ta ji kunya irin kunya ta ƴan mata tana jin kunya mijinta ne amma akwai kunya bata saba da shi ba a lokacin bata saba zama kusa da namiji ba da sauransu yarinya ce mai kunya ba irin yanzu bane yanzu ga yari mace an mata aure tana ihu tana tana tana kiran angon a waya ta ji ko an daura sau neman fitina jama'a ko ta ta kai kanta in ba kai ta ba ko ta ce mishi kawai ya zo da lafiyar sa ta ba abin su guda nawa aka yi wannan da kansu ma za su biya su yi siyayyar abin da za su ci a wannan daren kaga wannan rashin kunya ne jama'a da biye wa turawa wannan ba al'ada ce ta bare ba gaskiya akwai kunya za mu zo mu jiba buka akan kunya da mutunci jama'a mu daina bari ayyamu suna zama irin waɗannan marasa mutuncin suna suna yin abu da kansu dan kaga abu malam ya rikice kamar kamar drama Allah ya kyauta to shine fa sai ta kisha qalat fa qultu la taruddi yada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan natija ta ce mata ke karba ki sha daga hannun manzo Allah albarka ce khudhi minhu karba ki sha qalat fa akhadhathu minhu ala haya'in idan kare ta ansha ba ta hada ido da shi ta rufe fuskar ta da gele da sauransu ta karba fa shariba minhu ta sha thumma qala sai annabi ya ce nawili sawahibaki to mi kawo mutanen da suka rako ki din fa qulna la nashtahi sai muka ce mun gode Allah saka da alheri al'amfana tabarkalla kaza kaza kaza fa qala sai annabi yace la tajma'ana ju'an wa kaliban kar ku hada mana ƙarya da yunwa kuna jin yunwa ku ce kuma ku ƙarya ku ce ba ku jin yunwa qala tace fa qultu sai nace ya rasulullah in qalat ihdana li shay'in tashtahihi la tashtahi ayu'addu zalika kadiban yanzu na je gidan makwabta ko in je bakunta ko gidan sirkai abin ta yin abinci in ce na ƙoshi alhalin ina jin yunwa kawai ci da muka saba ko kuma na gaba zai ishi mutum ba wani bismillah ce alhamdulillah kuma ba alhamdulillah ba ne akwai yunwa ma'ana alhamdulillah da ma'ana ƙoshi ba da ma'ana gode wa Allah ba ko wani bismillah ka ce a wala ba zan ci ba kuma ranka na so yanzu wannan ma ƙarya ce da za a rubuta a littafin ƙaryan mutum faƙala innal kaziba yuktabu kaziban annabi ya ce duk ƙarya in ka yi ta ƙarya za a rubuta ta hatta kuzaibata kuzaibatan yace har ɗan mitsitsiyar ƙarya za a rubuta cewa ita ma ƙarya ce mitsitsiya kai ta ba ruwan mala'iku ƙarya kai ko ƙarya sunanta in Allah ya ga dama ya yafe maka saboda kawaicin da kai in Allah ya ga dama ya yafe maka saboda kunyar da kaji amma dai su mala'ika inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun babu rusu hada kitabuna yatuqu alaykum bil haqq annabi ya ce ai ana rubuta ta ƙarya ne a koyaye da isnadin dai hadisin ya da matsala kuma duk inda kawai waya haka ne sai da shekul albani ya mushi kanakanci yana ganin cewa abin da ke cikin shi tunda babu nakara za a iya karba shi sa ya kawo shi ma a cikin littafin shi adabu zifaf wallahu alam قال حدثنا عامر بن ابراهيم قال اخبرنا ابو النضر قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن أقيل عن ابن شهاب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لصبي هاء أعطيك duk wanda ya ce mai yaro zo ka karba zo kana so ka yi wayo ka kama shi ko kina so ki wayo ki kama shi ke baba shi ki dan dake shi ko ki mishi wanka ko ki bashi magani zo zo wane zo karbi nan ashe babu komai falam yuti shay'an kutibat kizbatan ita ma ƙarya ce isnadin munqati ne amma dai magana haka take daga jama'a ƙarya ko abin da ake nufi mu kiyaye ta koma wace iri ce kawai ka kiyaye ta ya fi maka zaman lafiya ka azo ka ganta ta yi yawa ranar alkiyama Allah ya tsare mu sai mu tsallaka muntaka almuntaka min kitabi makarimul akhlaqi wa ma'aliha na Abubakar al-Kharaiti shi kuma daga inda yake cewa babu ma ja'a fi silatil arhami wal atfi alaihim babin da ke bayani akan sada zumunci da kuma wato tausasa mazowa zumunci قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الجداء الحزامي قال أخبرنا محمد بن معن الجفاري عن أبيه عن المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال يتي من سره أن يبسط له في رزقه وينسع له في أجله فليسل رحمه دون يكي سو يسامو قارن فللا da yalwata a arzikinsa kuma yake so a jinkirta masa ajalinsa to ya sada zumunci wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim an sha jin shi bana jin wannan hadisi akwai wanda bai san shi ba a nan wajen sai dai ko na nesa ana iya ƙara maka ajalinka arzikinka na iya ƙaruwa in kana sada da zumunci da haka duk wanda yake neman kasuwar shi ta ƙaru kuma ya daɗe a duniya ya sada zumunci wasu kuma malamai suka ce ba daɗewa ne a duniya ba albarkar shekaru shekarun suna nan ajalin amma za a samu albarka sai kaga kaman ka shekara da yawa ko ka ninka shekarun da kai qala dasana abu badr abbad ibn al walid al ghubbari qala akhbarana sant ibn humran al bakrawi qala akhbarana sallam abu al mundhir al qari am muhammad ibn wasi'in an abdullah ibn samit an abi dharr qala awsani khalili bi satir rahimi wa in adbarat yace masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunne na ya nuna mana dinga sada zumunci wa in adbarat koda su masu zumuncin sun juya mun baya koda sun nisance ni wa amarani an aqula alhaqa wa in kana murran kuma annabi ya ce dinga fadan gaskiya komai dacin ta Abu Zarin ko ya rike wannan wasiyoyi قال حدثنا إمران بن موسى المؤدب قال أخبرنا أبيد ابن إسحاق قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بعمل يا من الله كبدا من أيكن دا أدخل به الجنة إني إذا شغال الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي مسا تعبد الله ولا تشرك به شيئا كداجي وزنبوتا الله باترد شركا با وتقيم الصلاة ka dage wajen tsaye da sallah wato utiz zakata ka dinga bada zakka wato hujjal baita wato ka rike rukunnan musulunci kenan wato suma ramadana ka ji rukunnai biyar din nan sai annabi ya kara yace wata silur rahima ka kara da sada zumunci wannan yana cikin bukhari da muslim قال حدثنا نصر بن داوود يعني الساغاني قال اخبرنا ابو عبيد القاسم بن سلام كده قال أخبرنا حماد بن خالد الخياط عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال زيد بن أسلم العامري مولاه يكي تشوى لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مك إلى إلى مكة عرض له رجل فقال إن كنت تريد النساء البيض والنوك الأدمى فعليك ببني مدلج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت النبي يفتح زيت في مكة lokacin fatuhu makka ke sai wani mutum ya riske shi ya ce ka kyale mutanen maka ba su da an dai ganima kake nema ka kama bayi mata farare kyawawa kuma ka samu raƙuma wanda suke masu kyan fata ka samu ganima mai yawa karka je maka yaki abin za ka samu a maka ya ce fa'alaika bi bani mudlaj ka kai hari ƙabilar banu mudlaj haka ya ce mashi wato batsarin nemin kinana daga cikin adnaniyawa sai annabi ya ce sai wanda Allah sai sunan yake ce mishi inna Allah ta'ala mana'a minni bani mudlaj a a Allah ya ce kanna yake su Allah bai ce in yake su ba yace bislatir himur rahima saboda saboda suna da ɗabi'ar sada zumunta sada zumuntan su ya cece su duk da basu musulunta ba amma Allah ya ce ya daga musu kafa wa ta'anihim fi alibatil ibl da kuma yadda suke yazo da yazo da lafazi guda biyu kamar yadda abu ubaidin alkasim ibn sallami ya faɗa ya ce ko dai wa ba'anihim fi labbatil ibn ko fi alibbatil ibn don ya zama daga labbat ne sai zama ma'anar shi minan labba wato yawan yanka raƙumai da suke suna sukar raƙumai a jikin wajen tsokar wuyarsu su yanka su ci da nama kuma gane wato yawan ciyarwa in ya zama labbat kenan in ya zama kuma daga alib daga alibba alibba kamar yadda yazo anan sai zama ma'anar shi ana nufin yadda suke da wato kulawa da dukiya wajen kiwonta ba su da amata ba sa wanda ya hulɗa da su sai raƙuma a gunsu ba za su mai amata ba saboda duk raƙuman su masu kyau to wannan halayen guda biyu halin sada zumunta da halin ciyarwa ko halin sada zumunta da rashin ha'inci a wurin kasuwancinsu duk da a lokacin kafirai ne sai Allah bai ba da umarnin aji a yake su wato hatta kafiri sada zumunta da zai yi a duniya tana iya kiyaye mai rayuwar shi ta duniya Allah ya tsare shi daga wasu bala'o'i ko mun gane ko kuma Allah ya mishi fatahin da sanadiyya haka sai zuce shi ta bude sai ya shiga musulunci kamar da su suka yi daga baya malam yace wa da sana Ahmad ibn Yahya as-Susi kala akhbarana kuke gashi ma ya fassara yace kala Abu Ubayd ubadum yaqulu fi labbat al-ibl والذي يراد من هذا الحديث أن الإحسان والصلة يدفعان ميتة السوء والمكاره yace wato kyautatawa da sada zumunci yana hana mutum ya mugun mutuwa dan ba mugun mutuwa daga ta ta kai ka mutu a kafin da an kai musu farmakin nan za a kashe da damansu a kafirai amma sai ba ya musu haka ba قال حدثنا احمد بن يحيى السوسي قال اخبرنا ابو بدر شجاع بن الوليد قال اخبرنا عبد الرحمن بن زياد قال آه قال اخبرنا يزيد بن ابي منصور عن عائشه انها كانت تقول عائشه رضي الله عنها tana cewa inna khilalal makarimi ashrun akwai halayen kwarai guda goma takunu fil rajuli wala takunu fi abihi ba gado bane ana iya samun da da wannan kirkin uba bai shi ana iya samun uwa da shi ayya basu gado ta ba ana iya samun mutumin gari kaza yana da shi wani mutumin kuma a gari kaza din bai shi ana iya samun wani ustazi ne yana da wannan halayen wani ustazin bai shi wani mutumin da bai damu da addini ba yana da su wanda ya damu da addini bai da su halayen kirki rabo ne kawai daga Allah ya ce aisha take cewa wata kunu fil abdi wala ta kunu fi sayidi wani yaron gida yana da su oga ba yi da su ya kasimu hallahu liman ahabba Allah yana rabawa ya ba wanda ya so na farko sidqul hadith fadan gaskiya a wajen magana wa sidqul ba'as da gaskiya wajen jarunta wajen jajircewa akan akan al'amarin addini wa ita'us sa'ili da hannun kyauta duk wanda ya roƙa ka bashi wal mukafa'atu bis sana'i da yaba kyauta tukuici in an maka alheri karama kar ka zama mai butulci duk wanda ya maka kirki kar ka manta kirkin nan nawa kenan na hudu ko wasilatul rahimi da sada zumunta shine na biyar wa hifzul amanati da rike amana sawa'un ta dukiya ce ko ta magana ko ta wani abu ko ta ƴaƴa ko ta iyalai aka baka amana ka rike wattazammumul jari da kuma kyautata wa makwabci zama da makwabci zama na ‘yan uwantaka da mutuntawa da sanin ya kamata wata zammu lissahibi da kuma kyautata ma aboki kaka zama duk wanda abokataka da gaskiya ce kai wani bayi da kirki mun yi zama hostel da shi a ibi wallahi mutumin banza ne wallahi ce kai wanda da kake ganin shi ai mun yi masa tsara ai kai ai bakin warwaci ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wanda yake sanin san da yake kashe kudin shi to kaka zama haka wa qirar baiti da abincin saukan bako in bako ya sauka a gunka ka dinga nan nan da shi kwana na farko mun ji a baya wajibi ne ka zauna ku ci abinci tare kai mishi fira ka ɗebe mishi kewa kwana na biyu ba dole ku ci abinci tare ba ba dole sai ka so mishi abinci na musamman ba amma na farkon nan dole fa na musamman fa malabi sa an ja'a bi ijlin haniti rana na farko dole ka siyo mishi kifi da kaza da farfesu ka siyo a mishi miyar tumatir kuma ita kake ci a gidanka ba ka je ka nemo fruit ka kawo ko ba shi zaka ci rana farko aka ake bako shi ne sunna kuma ka zauna kai fira da shi haye bacci in ba ka da wuri mai kyau ka je kawo mashi hotel mai kyau inda zai kwana eh da yin tukun sa'atin min sa'ati ya amma ko rana na biyu kana iya bashi irin abincin da aka yi a gidanka doya ne taliya ne dankali ne indomi ne kwaki ne duk abin da ka ci shi ma ya ci ba dole ko sai ka mashi fira a ranar rana ta uku ma haka to daga nan da abin da ka mushe ɗora ka haka sadaka ne ba dole bane kana yace musu alaga ta malan ka nemo yin kwana yawa nayi maka iya na Allah fi sabilillah wala jama'a ya daga cikin abin da ban san fada saboda kakkanawa su ji su jawo shi mu shine nan Zariya muna da rowa mu baki wallahi baki da dama suna zuwa garin Zariya su jawo shi mutane jama'a wallahi mutum mu gyara ba daidai bane za garu kowane gari ka ja iya tarban baki amma banda zare sai ka ce yan Abuja ka san Abuja ne zaka shiga gari ka tunan mutum ma ka rasa shi saboda abu neman duniya to amma a ce gari kamar zariya garin addini jama'a ba ko yazo a kasu tarbar shi gaskiya ba daidai ba jama'a mu tsoron Allah kan mutum duk wanda ya san yana ma ba rowa to ya dena baƙonka inji bahaushe ya ce annabinka me ma'ana ka dole ka girmama shi ko bakonka annabinka hausa ce kawai ta bahaushe ba hadisi ne sai kuma wanne ya ce wata rambumu ok wa ra'asu hunnal hayabu ba ka ji wanda ke shara da su duk a cikin halin kirki ogansu gaba ɗaya ciyaman ɗansu shine kunya kunya wata ke hana ka sakin baki wata ke sa ka girmama mutane wata ke sa kai kawaici ko a cuce ka ka haƙura irin wacce da muka fada ana sa ran a ganta a gun ƴan mata a gun mata a gun dattawa a gun maza a gun kowa mutane su rika cewa wane yana da kunya yana da dattaku ya san ya kamata ya san mutunci kar ka zama irin wanda yake cewa ni an mani kayan kara sai na yi na itace ni wallahi ban san mutuncin kowa ba sai wanda ya mutunta ni ƙarya mutum yake yi mun ban mushi ba ai ni bana barin bashi ha a shirye ka a ce ai wani bai da kunya wannan ba halin kirki bane Allah ka tsare mu wa da sana nasr ibn daud qala akhbarna sa'd ibn abd alhamid ibn ja'far an ibn abi zinad an abihi an urwa an asma bint abi bakr wa hisham ibn urwa an fatimah bint al-mundhir an asma bint abi bakr qalat qadimat alayya ummi asma'u take bada labari take cewa lokacin sun yi hijira take ba da labari lokacin tana auren azubair ibn al-awwab tace wani lokaci uwata mahaifiyata ta taho gare ni fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama in ahadahum wa fi muddati lokacin da ake zaman alƙawarin zaman lafiya din wato bayan an yi sulhu hudaybiya sai mahaifiyarta bata musulunta ba ta zo daga makka madina dan ta ziyarci iyarta kasan yadda iyaye suke mata tace da ta zo wa ma'aha ibnuha tare da ɗanta fa qultu ya rasulullah bata bata dama ta zumunta da ita ba sai ta nemi fatawar manzo Allah sai sai take cewa ya rasulullah inna ummi qadimat alayya ragibatan uwata ta zo gare ni tana son in ba ta abinci in mata taimako in mata sada mata da zumunci in hada mata kayan gara za su koma maka wahiyar mushrika amma fa kafira ce afa asiluha shin zan sadar da zumuncinta qala na'am nabi ya ce kware kuwa zaka kula kai musulmi ne wannan ya cikin bukhari da muslim ko ko kai musulmi ne ko kai ustazi ne ko kai salafiya ne ko kai ne sai Allah ya jarabce ka a cikin iyayenka ko wani daga cikin su ba musulmi bane kuma har yanzu bai musulunta ba har yanzu yana da haƙƙin sada zumunta abinda ka san zaka iya mishi na ciyarwa na taimako na magani na abinci na sutura na taimaka mishi akan kula da gidansa ko iyalinsa ko jinyar rashin lafiyarsa wajibi ne akan ka kuma Allah zai baka lada akan kaka ce arnan banza ba ni baka karka ce haka ba addini bane wannan قال حدثنا العباس ابن عبد الله التركفي قال أخبرنا أبو يزيد الفيد بن إسحاق قال سألت الفضيل بن عياض الرحم أحق أو الغزو سادة زمنتا شي يفمني ko kuwa in tafi jihadi qala in kanu muhtajina in iyayenka mabukata ne fahum aujabu min al-ghazwi to ka fara daukan dukiyarka ka basu shi yafi fiye da ka sai makami ka tafi jihadi thumma qala silatur rahimi wa aqafun ala jarin wa birrul walidaini hadi haddun sharifun yace kaga sada zumunta kaga taimakon makwabci kaga biyayyen iyaye yace wannan wani mataki ne na daukaka wa amrun azimun wani al'amari ne mai girma da yake baka girma a cikin al'amarin addininka da alaƙarka da Allah Ubangiji mahaliccinka. Za mu saurara a insha Allah saboda kudin lokaci sai Allah kai mu darasi na gaba. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.